الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin shida ga watan dulka'ada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya shuɗe mun tsaya a aya ta biyar a wannan sura ta sittin da biyu idan kana lissafin surorin alkur'ani idan kuma a jerin sauka ne ita ce sura ta ɗari da shida kamar yadda muka faɗa mun tsaya a wannan aya ta biyar za mu tashi aya ta shida kuma shi ne darasinmu na farko yau za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul juma'a a wannan masallaci mai albarka na jera da ke kundilar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu yi wallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace kul gaya musu ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda kuka zama yahudawa wai sun fassara da hadu ya ku waɗanda kuka tuba saboda sun ce inna hudna ilai ya Allah mun tuba zuwa gare ka to alladina hadu waɗanda suke yahudanci in za mutu in kuna riya cewa annakum awliya ulillah ku masoyan Allah ne ai suna wannan ikrara kamar yadda muka ji cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sai suke su yayan Allah ne kuma su ne masoyan Allah haka suke وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يلا قل فلم يعذبكم بذنوبكم me yasa Allah yake azabtar da ku da zulubin ku ku ya yanta in ku Allah yake so me yasa to shi ne yake cewa min dunin nas wato suna cewa da amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas koma bayan mutane ku sama kuke da kowa to fa tamanna wal maut ku yi burin mutuwa ko ku zo za mu ci kamar yadda malamai suka fassara malaman tafsiri burin mutuwa shine su yi addu'a ta mubahala irin yadda aka yi tsakanin nasara da jiran da annabi alaihi salatu wassalam cewa a fito a yi in sun isa to shine ba kaman da wani mutum in kuntum sadiqina an har gaskiya kuke faɗa wala yatamannaw lahu abadan Allah yake ba za ta burin mutuwa ba har abada irin ayoyin nan suna burge Allah ya kalubale shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida kuma har yanzu ƙalubalen bai ƙare ba kuma an kasa yi kamar yadda yana da ƙur'ani cewa a kawo ƙur'anin duka ya rage a ce a kawo sura goma ya ma rage ya ce aya ɗaya ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ko akwai wanda ya har yanzu to haka ya har kiyama ta tayi shi ma wannan yahuda da ai suna ji duk wani abubuwan da ake sun san wannan aya kuma sun san muna biya ba me yasa ba zan ce bari mu kayyata wannan maganar ba Allah ya ce wala yatamannawnahu abada san a bakara da muka wuce shekarun baya walan yatamannawnahu abada kamar yadda aka ce fa in lam taf'alu walan taf'alu din to nan kuma wala ya tamannawna hu abada ba za su taba burin mutuwa ba har abada sai ce wallahu alimun wato wala ya tamannawna hu abadan bi ma qaddamat aydihim saboda abin da hannayen su ke tsororta ta halin da suke a ban kasa za mu wallahu alimun bi zalimin Allah yana tare da azzalimai da abiya ba zai su kirawo mu fundamentalist terrorist duk wannan sunayen duk suke gaya wa musulmi saboda haka shi ne Allah ya ce Allah ya san suwaye terrorist suwaye wato ƴan wato ƴan ƴan ƴan ƴan zauna wuri wato kama guri zauna suwaye Allah ya sani nan malam bayan ya kawo yace قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إلى آخر الآية ya ce ai in kuntum taz'umuna annakum ala huda in kuna riya cewa ku akan shiriya kuke sai yace to wa anna muhammadan wa ashabahu ala dalala cewa annabi muhammad da sahabbansa kuma suna kan bata fad'u bil mawt ala dal min al-jadi ku zo ku yi addu'a cewa idan ku ne masu gaskiya Allah ya sa ku rayu in kuma sahabbai ne waɗanda ba masu gaskiya ba Allah ya sa su mutu idan ku ne makaryata Allah ya sa ku mutu su kuma zirayi ku zo a yi wannan mubahala in kun jauta da ke in gaskiya kuke faɗa sai ma ta ramu da wuce ke abin da kuke riyawa sai Allah ya ce wala ya tamannau da hu abada har abada ba za su iya ba lima kaddama tajdid saboda abin da hannun su ya tsorwurta ai bima ya amaluna lahum min al-kufri saboda abin da suke na kafirci wa zulmi da zalunci wal fujuri da fajirci rashin mutunci kenan wallahu alimun bi zalimin Allah madaukakin sarki yana tare da zalimai ai kaga ayin mu ta bakar cewa kul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamanna wal mauta ai cewa sai an je lahira ba gaba haɗe duk gidajen da Allah ya na kayan daɗi na lahira nasin dan su ma Allah ya shine khalisatan min dunin nasi yace to kaga a kana gida gida yana ta zuba ya rurrushe ga wani gida can ka jira zabo mai kyau an gama komai damuna tana cin karuwa me ya kamata kai ba sai ka tashi ba to kamata ya ku tattara ku koma can domin can ya fi nan kuma kun yarda me yasa ba za ku koma can ba in ka ga mutum yana gudun tafiya wani guri to gurin da ba daɗi din da yasa kowa in ya ji mutuwa zai ji ɗan ai mutuwa dole ce kawai kamar yadda ake cewa wani mutuwa dole saboda baka san me zaka je ka tarar ba kowa kokari yake Allah ya sa yake kyawawan karfi amma bai san me zai je tarar ba na rantsi da Allah akwai dewan mu waɗanda da sun suna da tabbas sun san me za su je tarar za su je zai kirya a wannan jagulgulan da ake za su tafi su amma ba ka da tabbas to shine Allah yake gaya mana wannan walan yatamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada bi ma kaddama tari saboda abin da wato hannayen su suka tsorurta wallahu alimun bi zalim Allah yana tare da zalimai ayar gabe yake wala tajidan lahum ahsasa an-nas ala haya zaka same su ne suka fi kowa san rayuwa a duniya yahuda ba me za ki cewa an kashe mutum sai dai yake da mutum ɗari kaza sai ɗari ne ko to dai ne yake duk mutum ɗaya na bai yahudi dai yake da mutum ɗaruruwa haka suke kawo kaji ba to shine yace wa min alladina ashraku yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfa sanati wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab dai daga cikin su ne ba za ka ga bai wuri je da yake yake kar dubu a duniya ba shekaru ba yake kar dubu to Allah yace wannan ko ba zai tsira da shi daga azaba ba amma yake kar dubu din in an raya shi wallahu basirun bima ya'malu Allah madaukakin sarki yana ganin abubuwan da suke aikata. To kaga wannan shine ɗabi'ar Yahudawa. Bayan wannan kuma ai kaga su ne dai wacce wanda suke cewa kul man kana aduwwan lillahi wa malaikati ba ba ba wannan ayar ba. Ayar da take um wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Cewa ba wanda zai shiga aljanna in ba bai hudi ba ne kai ko ba da zai. in ka zan ba ka cikin wayannan to ka koma baya wai kai ba da aljanna ba yalla yake tilka amaniyu wannan burin su ne su suke faɗa da bakin su kawai amma ba tsarin Allah bane kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjoji inda gaske ne cewa ku yan aljanna ne to wannan aya da take magana mubahala ce kamar yadda Allah ya bayani a cikin wato suratu ali imran faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi fa qul ta'alu nad'u abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum yace thumma nabtahi fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kafirin duk wanda ya yi da kai haka Allah ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam din ba'd ma ja'aka min al-ilmi akan alqur'ani bayan ilimi ya zo ma daga Allah fa kul ka ce da su ta'ala ku zo du da kiristocin zamanin ta yi wannan mubahala yace ku zo na dawo abada ala za mu kira ayyanmu mu fito da su wa abda aku kuma ku zo da za ku yaya wa nisa'ana mu zo da matanmu wa nisa'akum kuma ku kana ku mata wa anfusana mu fito da kanmu wa anfusakum kuma ku fito da kanku thumma nabtahil sannan ni yi ne ne zuwa ni mubahala bi fito na fito fa naja Allah ana tallahi ala al-kadibi mu sai Allah ya tsire wa maka yafi tsakanin mu da wace yadda ba domin a cikin zuwa ne fi kun san billahi lazi in muka je muka tashi ne ya bushe ya gaya wa ƴan uwan da kirsoci yace kar ku zo ba muna irin wannan abun kafin ya bushe yake mu ta da haka ta ba haka kawai to saboda haka wannan shi ne abin da annabi ya nema shi ne wato burin mutuwar da ake so su domin daga ranar kafin su ya bushe sannan an yi mubahala da mushrikai bayan nasara kaga ta yahuda yanzu mun faɗa ga ta nasara to ta mushrikai kuma a suratul maryam da Allah yake kul man kana fi dalala wal yamdud lahu rahman madda in kun isa ku zo ayi mubahala ayi addu'a cewa duk wanda yake kan fata tsakanin musulmi da mushrikai to ya roki Allah madaukakin sarki ya rinnin kama azaba ya tsara jikar da ita Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abdullahi da Abbas da yake cewa wata rana Abu Jahil la'anatullahi alayhi sai yake cewa in ra'aytu Muhammadan inda al-Ka'bati la'atiyannahu hatta ada ala ulufi yace in dai naga Muhammad a cikin Ka'aba yana wannan dungurawar yace wallahi jira jira ta ka kansa Abu Jahil ya faɗi wannan annabi alayhi salatu wassalam da ya ji labari da yake lau fa'ala la qadathu al-mala'ikatu iyana yace na rantsi da Allah da yayi da mala'iku ne za su damke shi a idan kowa kowa sai ya ga malaiku kuruku walau annal yahuda tamannaw al-maut yace yahudawa ba da sun bura su mutuwa sun fito mun yi kin yadda mun yi mubahala da su yace to lamani da kowa sai ya gansu sun mutu bayan sun mutu kuma warawo maqa'idahum min an-nar kafin su mutun sai an nuna musu guraren zaman su kowa a cikin wuta walau karajan ladina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna malan wala ahla yace da waɗanda suke so su mubahala da Annabi alaihi salatu wasalam sun fito da kowanne a cikin su sai an bai ya koma gida sai karar da iyali da dukiya komai ya tsaya sannan shi kuma ya je ga lahira wannan hadisin bukari da tirmidhi da nasa'i sun rawaito shi to kaga wannan shi ne ta lalar da Allah yake wa yahudi kaga nan da yake in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan ba za su taba yi ba ka kalla abin da yake faruwa yanzu da yawan mutane ba su ma san da yake faruwa a Isra'ila ba abin da yake faruwa a Isra'ila yanzu ya ninka wanda ya faru a Los Angeles amma da yake wato abin nasu su ya gaba uwar gidan Amerika da sauransu shiru kake ji gaba ɗaya tun da gaji na Tanyahu ya fito yi saranda ka san bala'i ne bala'i maganar da ake yi yanzu wato irin sai dai ba abin da suke wa wato Allah sarkin Allah da kake ganin sa da yake sa umri lahu eh eh sa umri lahu inna kidi mace wa umri lahu cewa zan musu jinkiri kai na ne kai ne da Allah ka duba irin yadda suka rike wa suke wa filafilastinawa mutum sai dai kama ɗansa ya gudu wallahi yanzu haka ce ke faruwa mutum yana ji yana gani komai na su je ya ɗan ke sheka da gudu ya haƙura da komai wannan abu kowa da kowa hadi yi tilka sai Allah ya ce rama musu wane mutum kuma wata irin gobara wadda in ka fi kake zafin ta suna magana wani adadin kilomita shi sa yan gobe yan kwana kwana yan faya zabi ma hakura kawai suke suka koma suka zuwa gaban da Allah shi da suna zuwa da jiragen sama ana jefa wannan fauda din to yanzu abin ya ma gagara saboda wani adadi in baka yi wasa ba jirgin ma in baka yi da gaske ba sai ya faɗo sai suka daina zuwa to haka Allah yake kamun sa haka yake kamun sa irin wannan cin kajin da suke ku duba abubuwan abubuwan da suke wa Filistinawa ba dare ba rana mutum yana sallah a cikin Baitul Maqdis za a je a zare shi a dake ke magana a kai ya yi a Baitul Maqdis din da namuni namuni amma ba za su shiga da takalma mace na sallah su fusgo hijabinta su wurgar da ita sai ga shi yanzu neman ɗauke shi kawai su ne saboda ka san suna da bidiya shi sa ba ka ji abin yayi shiru eh inda musulmi ne na abu kankani za a yaya da shi dan kankani sai a wanda shi babba amma da yake su ya shafa kada ji duk duniya ta yi shiru saboda an taba uwar gidiyarsu to kullum mu addu'a da muke wannan wuta da Allah kake rura ta da kanka Allah ka ci gaba da rura gaba ɗaya ya zo Isra'ila ma a shafi ta daga bakata wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma haka Allah yake tsarin sa lokacin da zaka yi ta zalunci kai kai inna Allah la yumli lil zalim hatta idza aqadahu lam yuflih Allah ne sai wa azalimi digiri nan da ya tashi kama shi ba wanda yake faɗe shi shi ma bai sai gudu ba abin da yake faruwa a Isra'ila kenan shi sa wato matasan mu abin da zai baka mamaki kenan irin wayan abubuwan da ya kamata su bawa wato kulawa sosai ba ruwan su da shi kun fi Barcelona da Real Madrid ya fi damu da a ce yadda wato matasa suka damu da harkar kwallon kafa haka suka damu da harkar da ƴan uwan mu ke ciki a Filistin ko na rantsi da Allah musamman namu na nan Najeriya ba da sai duniya kan ta girgiza domin kun san ana maganar biliyoyin mutane da suke kallon kwallon kafa a wannan biliyoyin ba muna da fatan ta su yawa muna da shi to Allah ka kallo wanda suke da ilimi ta harkar social media sai ta yaɗa wayannan abubuwan Allah ka kallo ka nuna ma ka ji daɗi Allah yana rama wa yanzu sai wanda wani yana nan shekararsa hamsin yana yawo a titi a titi yake kwana gaba ɗaya dama tun yana yaro kowa na bai mutu yanzu da su nake karantawa wani a irin wato kisan da suka yi kwana biyu ya yi wa ya tallaci ɗansa ɗansa da yake da shi shi kaɗai yake da shi to shi kuma ɗan nasa yana da ɗaki ma ya haifi ƙaramin yaro a irin wannan zalincin da Isra'ila take yi an kashe masa ɗa babban ɗansa shi kenan da shi ya tallace shi kuma bayan kwana biyu aka kuma kashe karamin shi ma sai gashi na ganshi yana yi masa sallah duk wayan abubuwan da ake yi Allah yana gani kyale mutane ta lala yake yi to cin kafin da Yahudawa ya yawa ya yawa kullum ba dauki kullum ba dauki ba da suke wa wato mutanen mu musulmi Filistinawa kullum da Allah yadda ka san za ka yi sallah biyar a rana haka suka san za ka kashe mutane kullum a jiyan tuwa awa haka ya huje haka kawai za su zo ce kuna zo za ce nan gurin ma ku tashi nasu haka kawai shi sa kullum a cikin iyalai kowane iyali da sabon haka tashi kowa sallama yake da ɗan uwansa don bai sani ba zai dawo ba zai dawo wallahu a'lam haka ce rayuwa wallahi amma wannan abin da yanzu Allah yake musu na guguwar nan da wuta ya yanzu mutum mai hankali ya koma ya Allah domin wata irin wuta ce karfinta su suna wannan analysis din duk suna faɗa za ka ga irin yadda suke wato juyawa da karfi a nan za ka ƙara tabbatar da cewa lallai akwai wutar jahannama dan wannan wutar ta zo ko ruwa ta zo kona ta take ko ruwa ne wallahi ko ne ce to saboda haka mu kullum addu'a da muke Allah ya dada mu kuma Allah madaukakin sarki ba abin da ya fi karfin sa Allah madaukakin sarki ya shafe labarin Isra'ila a daina jinta domin zalunci ya yi yawa to wannan shine dabi'ar Yahudi da san duniya da komai bi ajiye komai ya rike wayar da kawai ya rike yaron sai yana gudu ni na ga gansu suna gudu mutum ya harko yaron sai yana neman tsira ya bar komai nasa wuta ta ci wane mutum ai wani guri ma da na gan suna fita daga motocin har ture junan saboda wutar tana tahowa suna faduwa kawai kokarin gudu mutum yau mai firul mar'u min akhihi ai wallahi za ka mutum wani dan dama dama ne da daukar karamin yaro amma za ka mutum ya tsallake ya gudu ya ba kowa to Allah madaukakin sarki ya fi karfin kowa duk wanda kage yana tsiya yana ta yi kuma Allah ya bashi lafiya da yana numfashi kawai kyale ke ba ne mutum to shine wannan to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نعم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce kul ga ya mutu innal mauta alladhi tafiruna min hakika mutuwan nan da kuke gujewa ga nan tana ta tsere mata yanzu ita mutuwar da kuke gudarwa fa innahu mulaqikum to za ta zo ta rike ku sai ka gama gudun ka sai kaga ashe gurin da za ka ita tana gurin ma ashe shine mulaqikum ai ba wai ya fito ka tsaya baya a'a ka gama gudun ka kana daga kai kawai zai ganta ga ta kusa da shi ne mulaki ku ba wai gudun wuce ta ake ba ta ko ka wuce su ta wuce kala ka gama ke ka gudu duk inda za ka yi ta taru ba ka zuwa gurin tana tsaye a gurin za ka zo kana libi kana daga kai sai ka ga ta yi to shine mulaki ku aina ma ta kuno yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa da rike ko kuna cikin manya manyan ganuwoyi ko ina kuka shiga sai ta rike to shine Allah madaukakin sarki yake thumma turaduna ila alimil ghaib sannan za a juyo da ku a dawo da ku zuwa ga wanda yake masanin koyi wa shahadati da abin da yake fili bai yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah kuma ya baku labari dangane da abin da kuka tanti kuna aikata sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya idan nudiya lissalati idan an yi kiran sallah idan an yi shela don a fito sallah min yawmin juma'ati na ranar juma'a fas'au to ku tafi ila zikirillahi zuwa ga ambatan Allah madaukakin sarki wa zarul bai'a kowa ya bar kasuwancin da yake ka rufe shago ka tafi ka ajiye fatanya ka tafi ka ajiye wukar siminti ka tafi ko da kake yi shine wa zarul bai'a zalikum khairul lakum hakan shi ya ba alheri a gare ku in kuntum ta'lamun amma in kuna da ilimi ba jahilai bane in dai mutum yana da ilimi wannan abin da Allah ya faɗa shi za mala yace inna ma kulliyat juma'a juma'a li'annaha mutaqqatun min al-jam'i an sanya mata suna juma'a ne saboda an tsago sunan daga haduwa asali don a rika haduwa juma'a kenan ba a so a cire ta daga wannan tsarin so ake mutane su haɗu a mako a yi dandazo kaga a nan za ka gane har yanzu ni ban yadda da formular mutanen misira ba don a misira za ka ga kusan duk masallacin kawai salawat kawai juma'a ne shi da wanda suka je irin wannan wuraren za ka ba ta damuwa don masallacin juma'a sun yawaita a nan duk masallaci kawai daga lokon a lokon ku za ka fito ka shiga masallacin juma'a in da kake zuwa sallah a zahar nan za ka juma'a ko ina za ka an sa masallaci kawai duk juma'a wannan baya ɗaya daga cikin manufofi baya ɗaya daga cikin manufofin juma'a eh ai wannan kaga wata mazhabar kenan da suke kawo cewa an kun kai mutum sha biyu kawai shi manufofin juma'ar an sauka da kan to shine yace fat'au ila zikrillahi wa zarul bai'a to nan da yace fa inna ahla al-islam yajtami'una bi domin musulmai suna haduwa ne a juma'a fi kulli usbu'i duk sati maratan bil mu'abadin siba sau daya dan ai wata ibada babba wa fihi kamula jami'ul khalaiq kuma ranar juma'a ne dukkan halittu suka kammala ba Allah ya halittun sa kwana shida ba ko kamar yadda ya gaya mana alkur'ani to ita ce rana ta shida ita rana juma'a ita ce rana ta shida ya fa inna al-yawma sadis min as-sittati allati khalaqa Allah fiha as-samawati wal ard wa fihi khuliqa adam a ran juma'a Allah ya halitta annabi adam wa fihi udkhila al-janna kuma ranar juma'a za a shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha ko kuma ka ce rana aka shigar da ita ranar kuma aka aka shigar da shi rana aka fito da shi wa fihi taqumu sa'a ranar juma'a za a tashi alkiyama shi da ga duk hadisi kamar yadda annabi ya faɗa duka hadisi in juma'a ta kama hankalin sa ke amma ban da mutum da Allah shi mutum a ranar ma za zai zai zai yi fashi da yamma ko ba ka bane in biki ran juma'a da yamma za a sa masu ƙauyawa ne su tafi su yi timbar ɗinsu a can su ma wayannan su haka jiran duba alhali annabi ya faɗa gaba ɗaya halittu wa hankalin su baya kwanciya sai rana ta faɗi saboda sun san rana ta faɗi to ba za a tafi kiyama amma shi ɗan adam kuwa dan sheke kiyama wani abu ya kirkiro ka duba bandan ke gantaka irin ta malam bahaushe wajen yin sanyin bala wai da ya tashi kauyawa sai ce wai dai yau ina ruwan nan kauye da wani dai kauyawa dai kai kake kira abun ka da kanka ka kawo kawai suka yi modernizing banga suka abin da yan kauyen suka yi suka modernizing din su yanzu ya koma region dan yanzu kullum za ku ga saboda hanyar kofar wato gidan dan ba kofa ba wani wanda ya zai kawo abin iyaka ƙara faɗin aiki yanzu aiki ƙara faɗin aiki yanzu ba na ƙara faɗin aiki aiki sosai ai kaga da abin da asali asali masu mata suke yi shine kamar yadda iyaye suke faɗa a baya shine idan an kusa bikin wanci to tsawayen da za su ta tara kuɗi in suka tattara kuɗi ranar talata ne ko laraba sai su tafi kasuwar kurmi idan suka je sai siyo siyayya ko wace ta sai abin da take so wata ma idan ta je da yi kadai za ta siya wannan abubuwan da suka siyo ita amarya dama wato ta dan tara da yawa za ta siyo abubuwa da yawa sai a taho da shi gida in kin siyo abin amfani to sai ki zo ki ajiye kin fara tari na kayan daki tun yanzu tunda mace ce ki shine ba wannan abun sai ne yanzu yan boko suka biyo kauyawa dai ai duk kaga wannan da ake a nan ma kenan ba je wai kauyen ba ba ga kauyen ba to yanzu da ka tayi ne ga tsatuwa tun tike biyar masu ta sa riga fitin ko rigan mama ba ba jikin ta ta dare jiki tumbar mujiya ta bari haka za ta fito sannan idan za a yi a nan a filin faya daga nan masallacin anan gidansu yake haka za su tafi mujiya ta bari ya tumbar rana an yafe musu ba sallah ba komai kuma jikinsu ba komai dan an gani aka za su tafi a kafa har har inda za a wasu kuma sai a ce wai wani abu da suke wai gudu sai a hau kan ƙananan motoci a yi ta yawo da su a gari ko a kai su inda za a haka sannan maza su je idan sun yi wannan abubuwan da suke dan bare ne wainan rogo da waye samari haka za su je masu kashe wa idan su kwarkwata su je su tsaya a kai wanda ta fi shiga da yake kiran ta fi shiga rashin mutunci sai a je a rika fika kuɗi wai su yaki ka san abin da zai baka mamaki ma mace da mace da duk wanda ya san matar bahaushe ya san da kunya mutum zai gaya ma ga su nan ka hira da iyayenmu da kakanni za su gaya ma mutum zai zo iya sanin da yawa ya ba saboda da ba mazali suke kullawa tsora aka ba ma ya fi bane bi san ya legar da kawai tabi'a da taimar amma bai san tirakta din jikinta ba amma yanzu wanda bai aure ta ba ma zai iya zana ta da tidin mamanta da bayan ta biya sani wallahi ina gaya ma saboda haka bono no kai yanzu ba kai kadai ka aura ba mafi yawancin mazan mu yanzu buntaran jahannama ne addayu annabi kirrul bai da tabi'a ne in kana da gigi matar ka ai kamata kowa ya san amma da yake wa mutane ba su damu ba wani shi ga wani ya rijiya matar ka kowa ya san zai iya faɗa cewa matar ka ciko take a ba ta ciko ai yar cikin na da yar kaza duk matar ka kowa ya sani ba malam me ya bambancin mu da wayannan da ake magana a kan allazi na kafaru suna matar ka ta zama haka sai mutum ya je Saudiya ya da zai zo ya rika gaya ma wai ka ga yadda suke kishin matan su kai ne bunzuru ai saboda ɗabi'a irin ta su zaka ga balarabe wani malamin ya ce wata rana ya ce a saudiya irin masu je da kasan mutanen mu suna nan akwai marasa kunya wanda za ga daga nan ba su da kunya sun tafi can kuma suna harkar dakaru suna je da kayan breziya da sauran sai ga mutum ya je siya sai su rika ce ma me yasa yake ana tambaye ka ai kan hira ana faɗan ko mace ta zo ana tambaye ta wani malamin ya ce kawai sai wani fari ya zo sai matarsa ta zo tana dubawa kawai sai shi wannan bai siyarwa sai ya zo yana daga yana tambaye to sai da wannan mijin na ta yi zo hankali duk kuɗa shi baya amma mu mutanen mu gashi nan sai wake wake suke ana tambaya wai sai me sai kuma yana faɗa Allah ya sauke gaba ɗayan kuka kalla za ku ga da yawa na yi wata magana mun tattauna da wasu mata nake cewa illar da ta faru shine maza da yawa sun sakarwa mata ragam shi za za a zo yanzu idan remote control din ya koma hannun mata wani ma za a kauye ne a gidansa bai sani ba wallahi ko kuma yana ji da yara faɗa ba zai tsaya ya bincika ba shi ba ruwansa sai ce wai har abubuwan mata ne abin musu illar da take faruwa bayan Allah shine da yawa muna tsokano Allah madaukakin sarki idan yanzu kayi murna ka more za kuma a zo lokacin da za ka kada wani domin kyakki ko ɗanki auren ya fi daɗi. Duk wanda auren nan da ya fi daɗi ba ya samun nutsuwa. Ko waya ce ka gani ko ka gani ta wannan ɗan ko ya za ga hankalinka ta shi To ka nemo albarkar man ka siya, ka siye ta a gurin Allah maɗaukakin sarki. Ka nemo ta ga hanyoyin an gaya ba, kama abin da Allah yake so shi ne sirikin. Saboda haka wayannan hanyoyin lallai ya kamata mu yi kokari mu dube su da kyau ci gaban mai haka rijiya ake kaga da ai an zo da um, Arabian waye da Indian dai aka ga su wayannan duk ba su karbo ba da aka shigo da na wannan na kauye dai din ya fi kowanne ta aji Allah ya fi ta aji saboda na yau ma da na gani wani modernization da na gani wani ƙarin wani abu da suka yi a kai abin ya wuce wato ya wuce yadda kake tsamma wallahi yau din nan wani ƙari daga na gani ina ta bincike akan abin da ya shafi ƙauye da ita to na yau da na gani wani ƙari abin ya wuce yadda kake tsamma matar bahaushe hausa fulani da ake faɗa mutanen da aka san su da kunya kunya har ana in ana bayanin kunya za ga ana ba da misalin matar da saboda lokacin da ta hango sirkinta ta fito daga wanka saboda tsaba kunya ba ta san lokacin da ta cire wato wannan zanin da ta ɗauro ta yi ɗauri kirji ta ɗora a ba har misalai ake da irin wannan saboda an san bahaushe da kunya amma yanzu babu kuma a cewa da haya'u wal imanu qulina jami'a da kunya da imani ɗan biyu ne in ɗaya da mutu ɗaya baya al haya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa sai da alheri na shi ne ga gina faɗi ta zo rabadi din ɗaya daga ci iyaye dole su karɓi ragam yadda yanzu iyaye suka koma shiga harkar wato kai kaya za a je ka ga maza na zuwa na karɓar kaya to haka activities ma iyaye su a duk abin da za a zo a nuna ba shi a gan shi a faranti idan to da sanin ka za a yi komai har ki mijin ka kirawo shi ba kai za ka ba shi ɗaya ba ɗaya ka ce ka ce kai ba a zo a yi ba ba ka so a yi ba kaza ka gaya ba sai kai albarka kake so ka gaya masa da abubuwan kuma ka ce ya sauƙaƙa wa kansa irin wayannan tun daga nan ka nuna ma kai uba ne to irin wayannan abubuwan yawanci za ka koma ake da baya in abin ya sai kowa ya koma baya kuma a nan kake nuna cewa kai kana bibiyar ciwon da Allah ya baka a wannan gurin duk wanda baya iya taka rawa irin wannan gurin ai kawai rakiya ya zo ai rakiya ka zo kawai da saboda haka wannan shine abin da ake gaya mana to kaga ranar juma'a ne za a tashi alkiyama sannan wa fi sa'atin la yuwafiquha 'abdul mu'min yas'alu la biha khairan illa adahu a irin wannan ranar ce ba wani bawa da zai roƙi wani abu a wata sa'a ba ce sai Allah ya biya maka bukata to a daidai lokacin ka kalla daga bayan la'asar zuwa magariba ana can ana tafi kuma lokacin Allah yake amsa addu'a kuma ku ba addu'a kuke yi ba tsokanar sa kuke sai albarka ta shiga aure a lokacin annabi ya ce duk wanda ya yi addu'a Allah zai amsa to kai ba addu'a kake ba ma da lafiyar kake wa Allah to shine ma da yake gaya mana cewa kamata wata zalikal ahadi kamar da hadisai da yawa sun tabbatar mana da wannan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كتبي شيء أسعي تنا زوا da ma'anoni daban-daban a cikin Alƙur'ani wani lokacin ta zo da ma'anar gaggawa wani lokacin da ta zo amma a nan ba gaggawa take nufi ba domin annabi ya ce in za ku fita sallah ku fito cikin nutsuwa ko da ba ji an tayar in ba ka sai rasa raka'a to ka fito da wurin ai ka san karfe nawa ake tayarwa ko raka a karshe ake wannan gudun da ake annabi ya hana cewa ya abin da karin ta ka sallata wanda ya guje ma kuma ka biya haka annabi amma za ka ga mutane shedan yana kokari ya musu dabaru sai ga mutum yana so kare ya raka a ta wuce shi yana ta wannan saurin ba tsari bane na na addini annabi ya hana ka kyau a hankali annabi cewa ya kato cikin nutsuwa da sanin ya kamata ba da gaggawa ba wani ma da gudu zai shigo masallaci saboda baya so raka da guje masa annabi ya ga Ali Bakar da cewa zalika Allahu irkan wala ta'ud daga yau karka kuma Allah ya kara ba ku ayyukan addini amma kar ka kara ya shigo da gudu ya samu ruku nabi ya ce kar ka kara akwai malamin da suka lissafa wala ta'ud kar ka lissafa wannan raka ba ina wanda suka lissafa da haka saboda haka ya kamata lalle mu kokari mu kiyaye to juma'a tana da wasu peculiarity haka wasu abubuwa ka sai na ta na musamman da aka ware kaga banda wayannan da muka faɗa ranar daren juma'a duk mai neman alheri da yawa daga ranar alhamis da daddare ke fara wa annabi sallallahu ina yawan faɗa wayannan abubuwan alkhairansu da abubuwan da ake samu na rantsi da Allah ba za ka gane ba sai kana yi duk abin da ake da alamin ta yi ko kawai ka koma yi wa annabi sallallahu alamin da yamma ba har gari ya waye har juma'a ta kama har juma'a ta zo rana ta fadi yanzu su ba ka da wani abu da ya fi salatin annabi ko baka daga hannu ka ce Allah ya min kaza ba ya san me zai ba wayannan abubuwan mu rike su in mun rike su da kyau za mu ga fawai bayan ka yi wannan na dara alhamis ranar juma'a gari ya waye in Allah ya taimake ka kana da yanda ba ruma ka zauna a masallaci da addu'a kar ka fita sai rana ta fito ko ba ka kullun kai juma'a bayan rana ta fito ka tashi kai salatul ishraq din nan bayan ka yi ka dawo gida in bacci za ka kai abin ka karfe goma ka yi wankan ka na juma'a wankan juma'a kuma normal wanka ne irin wankan gawa da wankan karfi duk da ake yi bambancin su kawai biya kun san wankan juma'a malamai sun ce wajibi ne saboda hadisin da ya zo karara cewa gusulul juma'a wajibun ala kulli muslim akwai wanda ya zo da wannan karara shi baya karɓar tawili wasu malamai suka ce a wajibi ne a gurin wanda ya aikin wahala wanda ya yi ne jikinsa dai ya ɗebo datti wannan waji ka ga mutum kawai yana gyaran mota ko aikin lebur kawai sai ga wani alaji sallau kawai ya ji ko cikin ku duk kun yi wanka ba daidai bane wallahi ba daidai bane kai wanda irin musulmi ne da wurin aikin da zaka je aikin ba zaka so da kayan ka masu kyau ba lokacin sallah ya ka tafi kai wanka ka tafi sallah amma zai ga mutum ya zo wai ya aiki yake me wani ba halitta ta ka gyaran mota kawai aikin karfi kawai ya kamata a ba juma'a muhimmanci domin a cikin sati gaba ɗaya ba da ranar da ta fi juma'a girma babu saboda haka lallai mu kiyaye kuma wanda suke yin wankan ma a rika kula dan za ga wani yayi wanka yana ta keke amma kuma in yazo wani odo yake bayarwa shi bai sani ba musamman wanda bai da mata domin kana da mata za ta gaya ma cewa a a kana wani yawa wayannan matasan da suke shigowa mutum yana ta shayin su ganki wari yake kuma saboda haka bai san da ake sa alimin a hammata ba bai san ya siyo deodorant duk wayannan abubuwan suna da muhimmanci ko ya siyo turare irin turaren gawa da ake faɗa kawai ya tare mutum shi bai san mai kanki ba kuma da ya je ya damfara shi a cikin ya zo kan mutane duk ciwo yake ya kamata ka fahimci turare mai kanki shi annabi yake so shi mala'iku suke so shi mutane kirki suke so ba kowane turare ne in ka sa za ka samu lalawa ba a kowane da ka sa kana zuwa kinewa za a rike domin ka yi mutane yawwa ya kamata ka duka duba turare ne kanki ake nema to bayan mutum ya yi wannan Allah ya taimake shi yayi wala a wankan juma'a kuma kar ku manta za ka iya zuwa wankan juma'a ka da al'ada kai a lokaci daya idan mutum ya yi wankan juma'a sai ya dauko su zo da sabulu ya dirge jikinsa ya fara wankan juma'a ragowar ruwan ya wanka da wanka da soso da sabulu baya rusa ba wankan juma'a sa wani zai ce ai yayi alwala tun da ya kuma wanka wanka yana cikin alawaqi da zuzu'i ne ai wanka yanzu dan ina da alwala yanzu ina ran shiga ina da alwala da sabulu zo da sabulu da kuma wanka alwala ta tana nan ba abin da ne na kare alwala na fito dora da ji tana me ya taba ta to eh idan da kai ka sa ko wanda ba ya gudun da hadin fitsari yana wanka yawa wani ya gudun da hadin ya tusa yana wanka to sai dan duk wannan kai ko kai ka taba gaban ka in ba wannan kai ba ka da wani problem alwala ka tana nan har malamin fiƙi suke ba da wani misali mutum ne yana da alwala ya shiga yi ɗiban ba haya masu ɗiban ba haya bayan ya gama ɗiba da ya fito ya wanka alwalar da tana da haka ce in dai abin da ya karya alwala ba tana ƙarewa kenan wani za a je wani kai wankan juma'a ba a cin abinci ana ci haka za ka ta zama da yunwa ka ci abincinka kawai babban abin ma wato abin da ake nema shine wankan domin kar ka cutar da mutane da cikin jikinka dan kayi wanka da wuri-wuri ka je ka balle ka sake alwala ta kuma ballewa wankin ka juma'a yana nan abin da ya taba shi wani ma da in zai fitowa daga gida ai daga lokacin yake wankan sa na juma'a tun safe yayi ko da yazo ya balla ta kawai in ka zo sallah alwala za ka saki ya kamata mu lura da wannan sosai da sosai saboda haka yin wankan juma'a yin wankan juma'a sannan a zo a yi wanka al'ada soso da sabulu baya lalata wankan juma'a yana nan a wankan juma'a sannan idan an zo masallacin juma'a idan mutum ya zo ya yi sallah na wafin na fulfuli ya ci gaba da yi wa annabi salati annabi ya hada karka zo kai ta tsallake mutane kai ta tsallake ka zo a makara kai ta tsallake mutane saboda akwai cutarwa idan ka samu guri ka zauna ka yi abin da za ka yi da liman ya zo ya hau mimbari to a wannan lokacin ba a buƙatar komai su ake ka hakura ka saurari liman akwai wasu abubuwa da muka saba da su na kanta annan wanda ya zama jiki za ga liman ya zo yana yana hudu ba wai suna wato tayaki ko ana bayani ko kuma yana yi ana amin ko kuma wani abu ba a cewa komai in liman yana kan mumbari wannan shine sunna gaskiya ba a cewa komai shiru ake ko wani abu ne ya taso sai dai kai a zuciyarka amma ba wai a fito da shi fili ba ba yi idan mutum ya duba irin wato a sunan wal mubtadi'at da malamai suke malamai da yawa sun yi za ka a cikin bidiyoyin da ake kawo na juma'a har da irin wannan ko wani ya zo kawai shi ba dan dan hizba ba ba dan jami'in masallaci ba kawai zai zo rika tai jama'a duk ku tashi mu gyara sawu ana hudu ba ba ni ya ba muku harka jama'a duk kuta shi a gyara sau ana wani ba ba gyara sau ba zai rayu sallah ake yi ba ba wanda ya saka wannan bayanin da kake yi babu annabi ya ce duk wanda ya ce wani ya shiru ranar juma'a ba kallada ya yi yasasshen aikin banzayi saboda haka sai an jiya na ga wannan suna nuna mun baran karasa to sai Allah madaukakin sarki ya ce na na a wannan kuma daban ai ka ga liman yana da damar ya tambayi wani abu wannan yayi babu ne in liman ne ya tambaye ka yayi amma haka kawai tsarin bayani za ka yi ka daga hannu ba daidai ba ne yawwa to wajen bai a ba kasuwanci kun ga aka kitabul buyu da muka shiga a Hudai Batu bin Yaman ai muna ta bayani ba a gidan tuba ma akan abin da ya shafi kasuwanci akan abubuwan da ba a yi suke sa kasuwanci ya zama haramun ɗaya daga cikin muka ce ne lokacin da aka kira sallah na biyu kun san kiran sallah ɗaya ake yi tun zamanin annabi sai da Usman shine da aka yawa a lokacin sai ta a kiran sallah biyu saboda wasu waɗanda suke aiki su sauri su yi ne su shirya kafin a zo na biyu to na biyu shi yake haramta kasuwa na biyu muka ce yadda wasu ke yi a kasuwa za ga yana da ƙatin shago a dinga ko akwai sai raba yan shagon biyu sai sa wasu tafi sallah karfe ɗaya wai shi ba zai rufe shago ba bayan an dawo wayan nan kuma tafi ta biyu yana cikin wannan Allah ya hana ba daidai bane ku tattara gaba ɗaya ku tafi masallaci idan ku zo masallaci ku dawo to ku kun yi sallar ku idan kun buɗe shago ba laifi bane amma wannan dabarun irin na Yahudawa ne ya hana su rana asabar sai suka fito asabar din suka yi ramuka duk kifaye suka faɗa kai ma an ce kana kasuwanci ba za dai a rufe shagon ba kai bari ka je kai sallah wani ya ci gaba da siyarwa iri ɗaya ne da na Yahudawa. Ɗaya ne ba wani bambanci. To wannan rubai a ba kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salat. Na'am.
Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ya ce fa idza qudiyatis salat da zara an idan da sallah kuma fantakiru fil ardi ku za a ban kasa wa butagu min fadlillah ku nemi falala Allah eh da zara an gama sallah ana idan da sallah to abin da za ku kenan kasuwanci dai kun ajiye gina yan mintuna to da zarar kun gama Allah ya ce ku je ku ci gaba da kasuwancin ku nemi falalar Allah wazkurun laha kafiran bayan nan kuma kuna neman falalar Allah ku sai ambatan Allah da yawa shi sa Arab ibn Malik sai daga cikin tabi'ai da zarar ya ji ya ga wutar lafiya sai tsaya a bakin kofa yace ya Allah to yanzu zan tafi kasuwa abin da kake na yi na zo ne sallah na yi yanzu zan tafi kasuwa kuma Allah ka samu albarka sai ka ji amma ke kofar masallacin da ya tsaya ki Allah ka ce yanzu sallar juma'a na zo to yanzu zan tafi kasuwa Allah ka samu albarka sai ka ji Arab ibn Malik haka yake to shine yake wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa kun ga ambatan Allah duk inda Allah ya bayani za ku da yawa yake cewa domin ambatan Allah da yawa shine duk abin da annabi ya shiga gida fitowa a harshen ka kare gushi duk wani abu da annabi ya yi kana da abin da zaka faɗa wanda annabi ya yi shine ambatan Allah da yawa ka san addu'o'in da yake yanzu shiga gida ka san wanda yake yanzu ya fito tuba kaya sakawa ba wai wani za a gani a hanya a ce wannan ai zakiru bane ba shine azzakiru na Allah kira abin da annabi yake kobo da kobo shi yake kira zikiri mai yawa la'allakum tuflihun ko ku rabota sai aya ta gari وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allah ya ce wai la ra'u tijaratan idan suka ga wani kasuwanci aw lahawan ko kuma wani wargi in faddu ilaiha wannan lahawatin saboda a lokacin idan ƴan kasuwa suka zo daga Yaman akwai masu zuwa su buga wani kuɗi da yake nuna alamar wato an kawo oda ta shigo domin a lokacin Abdurrahman bin Auf yana oda in yayi oda shi yake raba yan kasuwa Abdurrahman bin Auf to saboda haka idan oda ta shigo sai a sanar da mutane ta hanyar buga wannan abin to shine lahawan din in ba zo ila ya sai tana ne ta gurin wa tara ku ka kai ba ta kyale ka tsaye sai Allah ya ce kul ma inda Allah ga ya mutu abin da yake gurin Allah khairun shi yafi alheri min Allahi fiye da wannan wato watan da suke yi da wargi wa min tijara kuma shi yafi alheri fiye da wannan wato kasuwancin da za su tafi zuwa gare shi wallahu khairur raziqin lalle Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu azurtawa wannan hadisin yana da sababin nuru na saukarsa dalili shine annabi yana cikin huduba an kwana biyu ba kaya a kasuwa ki oda Abdurrahman ta hafi ta shigo hudu ba da yake yi ana jin wannan kujan ta oda ta shigo dilolin su sun shigo sai mutane suka rika suna rewa annabi da hudu ba mutum goma sha biyu aka bari a zaune a gurin su sayi na Abubakar ne ta Ammar bin Yasir ta Ali bin Abi Talib ta Talha ibn Ubaidillah su aka bari mutum sha biyu kadan duk sun jira ne sun tafi gurin kasuwa sai Allah ya saukar da wannan aya to sai Allah ya ce wannan abin da kuka tafi akai tsayawa gaban annabi shi ya faɗi kai kuma ya fi kasuwancin da kuka tafi wallahu khairul raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa tun da suke nuna mun lokaci yayi ina ga za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukaki kuskure ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa a subabin zaman ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje masa duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka fitar da shi Allah ka yaye mana gaba daya muna roƙo Allah ya tuna yan fitawa da tsohon kuma da suka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su waɗanda suke a kwanta a asibiti Allah ka ba su lafiya akwai waɗanda akwai baiwa na da aka ce ta haihu ɗaya daga cikin jikokin wani ɗaya daga cikin da cijan masallatan na akwai jikarsa a asibiti da akwatar da su muna roƙon Allah ya ba su lafiya da uwar da ɗan muna roƙon Allah mana kucin sarki da sunayen da jawa da tsohon da maka kuka Allah ya ƙara zuwa mana asiri duniya da lahira iyayenmu da malamanmu da suka suka ga mu gidan gaske Allah ka cikin su da gafara mala abubakar da muke magana mai ɗaya da cikin aikikin mu da yayansa ya kone kuma shekaran jiya ya rasu sakamakon konewar muna roƙon Allah madaukakin sarki da jikansa da gafara Allah ya ba su hakuri da juriya Allah ya sa mu gama lafiya wannan duniya Allah ya sa mu gama lafiya ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da kanne da yayye da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsohon da madaukakin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma aminna fi awranina wa aslih shaymatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين